مثلا kamar da aka ne a shifa da tarihi wakil mustafa amma kamun mu zo ga littafin yana da kyau na ɗan yi takaitaccen bayani ga shi yanayin wanda ya rubuta littafin wannan rubuta littafin nan bawan Allah ne da aka yi shi a ƙarni na biyar an haife shi a hira tana da shekara 494 kuma cikin ikon Allah da cikin kankanan shekaru ya yi alheri masu yawa don duka bai wuce shekara 48 ba ya rasu a hijira tana da shekara 500 da can wance da 440 da da tisin da da da da da shidda sai ya zo ya rasu bayan shekara arba'in da takwas ne dari hudu da talatin dari biyar da talatin ne da da hudu na gani ko in ka in ka haka ne talatin da hudu inda na lissafa dai shekarun nashi baki ta dari shekara arba'in da takwas ne a duniya shi alƙali alƙali sunan shi alƙali ya abul fadl ake ce ana mai alkunya da abul fadl alqadi iyad an yi sanin shi da alqadi iyad sunan shi iyad ibn musa ibn iyad ibn amrun haka ne yana da nasaba mai tsawo amma wannan amrun din shine farkon asalin su mutanen andalus andalus din ne ita ce spain ta yau da portugal wajajen nan wurin daula musulunci ta yi zama a wannan wajen ta karfafa ilimi ya yaɗu har an ce a wajen nan ya kasance duk wanda da ka sha za ka yi samun malamin da za ka ɗaukan ilimi a wurinsa duk ilimin duk fannin da kake so za ka yi ɗaukan daga farkon shi har ƙarshen shi duk kusan duk wanda da ka sha a gari ba an rasa malami ba wanda za ka iya ɗaukan ilimin da kake so haka kai ƙarshe to a nan ne kakannin shi suke asalin inda kakannin suke daga baya suka zo an ce wannan amarul kin a cikin kakannin shi shine wanda ya fara zawa fas daga baya ya cira ta ya je wani gari ake ce mai sifta a Morocco. A nan wurin aka yi alkazi iyal a wannan shekarar da muke cewa a karni na na na na biyar shine hijira tana da shekara ɗari hudu da arba'in da da da da shida. Ya je ya tasa tun yana ɗan ƙanƙane shi yana shekara shekara sha uku. Ɗari biyar da da tara ne ya tafi andalus ɗin da niyan neman ilimi bayan shekaru duka da ya dawo sai ya dawo sibitan yana da ɗan shekara talatin a wannan duniyan masu neman ilimi da malamai sai ya gare shi aka yi ta munazara aka yi irin bincike keniya ta ilimi duk ya kawo kallo a fagen darasa da dama a wannan dalili ya sanya ba da jima ba sai aka samu aka samu kusanci ya kasance cikin suna cikin manyan mashawarta na daular ana nan wurin ba da juma ma aka mai alkali to ya shahara da alkalin nan ya shi ake ce mai alkali alkali yab an ce alkali yab jiwa mu hausa biya wadda yake babu kin nan ba hausa bane ba sai mu sai wajen a ce alkali sai a ce alkali to wannan babu kin ake hawala amina shalamu shine alkali yab shi ya ta shahara da wannan mata masanin ilimi ne ya zama limamin zamanin shi a fagen hadisi da ilimin hadisi yana yana jagora ne masani ne fitaccen masanin tafsiri ne da abin da ake mai adab adabin larabci da lugar larabcin kanta da su nahau da kuma ilimai dai da dama ya hici a kamar abin da ake mai ayyamun arab ranakun larabawa da tarihin larabawa da sanin addini ya rubuta littattafai kuma da dama wanda sun sun shahara wa su amma ba wanda littafin da ya samu karbuwa da shahara kamar littafin na ashafa wannan littafin na ashafa shi kadai ya kirkiri irin tahiya irin ta wannan littafi littafi ne wanda asalin tambaye shi wani bawan Allah ya roƙa dan Allah dan annabi ya rubuta mai wasu wasu bayanai wanda za su tarawa masu bayani bisa haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi ma ya yi kon gaba ya yi kon baya amma daga baya kamar da zamu karantawa ya ga abin da yi dace da shi shine ya sa ya rubuta wannan littafi to littafin yanda ya tsara ya tsara shi da ya tafi matahiyar da ya a wannan littafin ba wanda ya riga shi ba wani ilimin ba wanda ya saba irin rubuta rubutu irin wannan rubutu na shi to abin ya zo ya samu karkuwa abin mamaki ba a cika samun a ce mutum ya zo ya yi ilimi ba dukan abokan karatun shi da malaman zamanin shi su ba shi haɗin kai amma irin wanda shi yadda ya samu kowa ma sai kwaɗayin ya kokoye shi yake ko ya fahimci ko ya kama hanya irin wannan hanya da ya bi ba komai ba ku gaskiya sai abin sun Allah da za mu karanta daki daki daki sati bayan sati insha Allah Allah ya ara mana tsawon rai za mu ga abin da littafin nan ya kuma ba shi ba ba tare da dogon bayani wannan shine mai littafin littafin kuma a takaice dai ba za mu yi riga malam masallaci ba mai littafin ya yi bayani littafin tun farko a mukaddima shine za mu karanta mu gurin mu dai karatu ne irin wanda za a yi a fahimta mutum in ya zo ya tashi da wani abu eh abin da ya shafi ma'aiki sallallahu alaihi wasallam in in ma a ce duk shekara ne mutum zai zo ya karu da kalima daya ba karamin tarki bane ba karamin amfani bane ba balle a ce duk sati sai mun haɗu ba wai wai wanda ake karantawa suna yi ba su ne kawai za su amfana da mai karantawa ba ma san ma wanda zai yi amfanuwa ba saboda alheri ne duk abin da ke game abu duk wata alaka duk wani abin da yake ya danganci da maki to abu ne mai girma ba ta da ɓata lokaci ba mai abudin da ta yace bismillahir rahmanir rahim اللهم صل على محمد وآله وسلم يا فارا salati ga annabi Allah kai tsira a annabi Muhammadu da alayensa kuma kai aminci kamar imamu wanda yake faƙihi masanin fiqh al-imam shugaba al-hafiz wanda yake hafiz hafiz wanda yake mai kiyayewa a cikin mutum hafiz musamman fannin hadisi da wanda yake muku ya zama limamin masana hadisi a zamanin shi to ya kai mutum ne wanda kai matuƙa a sanin hadisi ya kiyayo abu mai girma a ciki kamar inda ma cikin bayan da ya gabata nake muku masanin fiqh ne bi ama shi akwai fahimta wanda Allah ke ba mutum ta addini sa ke ma fiqh sannan a sanin fiqh kuma na mazhaba shi kamar yadda sashen masu tarjuma shi suka ce shi masan hafiz shi hafiz makiyaye mai kiyaye fiqhun imam malikiya ne fiqhun malikiya ya kiyaye shi kai kace baki ɗayan fiqhun malikiya ba lungu da sakon da bai sani ba kuma yake akan shi ba wai kawai sai ma an ga kowace tambaya kamar duk wata mas'ala ka tambaye ta a fiqhun imam malik akan shi take to shine al-hafiz abul fadl a kunya shi baban fadl sunan shi iyadu iyadu dan musa bin iyad al-yasubi dan iyad dan kabila yasub rahmatullahi alaihi Allah ya kara mai rahama alhamdulillah yace godiya ta tabbata ga Allah al-munfarid bismillah asma wanda ya kadaita da sunansa mafi daukaka al-muqtasi bil izz al-ahma wanda shine yake bantu da girma da gagara mafi karewa shi girma amfanin girma ce yakan kare wa mutum mutuncin kansa ba mutuncin kan mai girma ba har mutuncin wanda ya rabe shi to babu shi ne ce irin kare wannan da girma ke ma mai shi mai shi to shi na Allah tabaraka wa ta'ala shine ahma shine mafi karewa mafi girman karewa allazi laysa dunahu muntaha wannan babu wani muntaha makwara dukuma bayansa ma'ana duk abin da ake nema ka samu Allah shikenan ka samu komai babu wani abin nema bayan Allah wala wara'ahu marma kuma haka babu wata gaya babu wani wurin zuwa shi ma wani abin abin nihi shi ma dai bayan Allah kamar kamar kamar wanda wanda kamar ma'anan abin da ya gabata ne marma kana da niyya kana da shi Allah tabaraka ta'ala shine Allahu samad shine abin nuha da bukata in ka zo in ka samu Allah ka samu kamar da yake wani masani ke cewa ya rab ma za waje da man fakara ka ma za faka da man waje da ya ubangiji wanda ya same ka ne ya rasa wanda ya rasa ka ne ya samu to wanda ya samu Allah ya samu komai wanda ya rasa Allah ya rasa komai az-zahir la takhayyulan wala wahaman wanda yake a a fili a fili yake a bayyane yake ba wai a zato bane ba a takhayyul shine ka sanya wani abu zato a kwakwalwarka wala wahaman koko zato a zuciyarka kana zaton kaza ba yanda ake da aka yi a ci a filin yake ta abubuwan da suke nuna komi ko fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid komi da komi da komi yana nuna wanda ya halice shi ne da ka suna shesawa su aka aka jero martaba wa su bayan Allah wani ke cewa shi bai bai taba duban wani abu ba sai ya ga Allah kamar abu wani ce bai taba ganin abu ba sai ya ga Allah tare da abu wani ce bai taba ganin abu Allah wani abu ba sai ya ga Allah bayan abu ma'ana duk komi duk abu yana tana ma mutum mai abin nan to ta hanya asaru kudurati ta guraban ikon Allah ake Allah ba bai ba ba boye yake ba wani ma wata tsowa ke bata labari wai fakar razi ya zo a Baghdad ne ya ake ce musu ana ta ana ta tararuwa ana ta tahiya zai majalisi ana ta tararuwa ce wai ina ne wai lahiya menene wannan ce wannan wani malami ne wanda ya rubuta hujja dubu akan samu Allah hujja sai da ya rubuta dubu sukan samu Allah ya ce a wannan watakila shakku dubu ke gare shi saboda haka ya shiga da har ya rubuta hujja dubu to Allah ku har sai an wani ana da bukatan hujja Allah samu Allah tana bukatan hujja to saboda haka yake yake aiki a zahir yake zahiri yake Allah mabayyane yake ba tare da wai ba zato bane ba ko wani kawai mutum yake sanyawa akan shi wasu suna nan suna masu yaki da samuwan Allah da manyan kafirai da ita ba Allah suke suna cewa ma kawai addinu of unity shi addini kawai kwaya ce ta mutane ko ko talaka ne bayan da ka iya kawai sai ka ce a sai ka samu wani abu inda zaka dan warke an an cuta ka ce a akwai Allah nan aka mutu ya yara mun kawai to ire-iren wannan su sa suke wa mutane mutum sanya ne a kwalo shi ne mutum yake sanya ko akwai Allah babu Allah hakika to wannan wawancin su ya kai wawanci to duk mutum ya tsaya akwai hujjoji ba bisa kan wannan muke ba duk mutum zai da kyau kuma mutum ya tsaya tunani kamar yadda suka rubuta suka cika littafai tun irin su ƙananan littafai irin su hayatul islam din nan za a gani ana ikan cewa shi da dalilin samu Allah cewa wannan alar kin baki na shi masunu duka alam duka duniya halitta ce duk wani abu da duk abin da kaga an yi ko duk wani abin sana'a duk abin da aka yi shi akwai wanda ya yi shi to wanda ya yi shi nan shine Allah tabaraka ta'ala irin haka da dalilai yana kamar yana da kyau a ce mutum ya san Allah kamar yadda mai tarihi yake cewa wa wa wa imanul muqallidi وإن صح وإن صح عندنا لكنه ko asima ne ko ya samu yake cewa shi imani na mai rataya kawai na dogara a ni na imani malam wani ya ce mun abin nan akwai shi haka ne yace to ko da wurin mu da imanin ba mu cewa ba ba aikin banza bane imani yayi amma dai ya asimu yana laihi bi tarkil istidlal yawa mutum yakan yi laihi saboda rishin barin kawa hujja yau kawai akwai Allah saboda mana ya ce mun akwai Allah so me dalili na yanzu na mana ke ce mun ya kamata akwai wasu abu ne kamata mutum ka san su saboda wani yake kan iya zo ya tambaye ka wannan abu a ce kai ku ne masu kaza to me dalilin ku akan kaza yana da kyau to shi ne shi dan ma bayanin zahir din ne a zahir la takhayyulan wala wahman al batin takaddusan la umman kuma shi Allah a boye yake takaddusan dan tsarkaka ne la akwai a baki ɗaya baki ɗaya ba da yake ni da wannan shi a ɓoye yake mai neman ya san hakikanin shi to wannan ɓoyuwai ba wai ɓoyo ba ne ta ina tsoron ko a gani ni ko ku kaza a'a ta'ala Allah an zalika uluwan kabira Allah manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba da bayani cewa an aljanna za su za su ga za a nuna musu ubangiji kowa zai ga ubangiji yace kamar da kuke ganin wata yayi sama haka ba mai kare wani a wujuhun yau mai izin nadira ila rabbiha nadira alkurani ya tabbatar da haka za a gani za a duba zuwa amma a nan duniya da kai ai idrakin kunhi ai idrakin mi mutum ya suke hakikanin ubangiji to nan wurin Allah yake albatin na abu yake ba mutum duk wani hankalin mai hankali bai isa ya kamo yanda Allah yake ba subhanahu wataala wasiyan rahamatan wa ilmin Allah ya yaloci komi da komi da rahama da ilimi saninsa ya kewaye komi haka na rahamarsa ta ta ta ta ta gama komi kowa da komi ba wanda bai bai cikin rahama Allah ba wanda bai samu rahama Allah ba samu shi wa asbaga ala awliyaihi ni'aman umman kuma ya cika ya cika ni'imomi magama a samu masoyan shi su ne auliya masoyansa wa ba ta fihim rasulan min anfusihim anfusahum urban wa hujman ya turo ya aiko a cikin su manzo wanda yake min anfusihim daga cikin su yake mutum ne ba ba ba aljani bane ba ba malaika bane mutum ne kamar su an fusa an fasahun amma mafi tsadan su Muhammadu Muhammadun Basharun la kal bashar bal huwa kal yaqut bain hajar kamar da ke cewa kamar in za a ce mutum ne su mutane mutane ne amma yaya kamar misali yake mai bal huwa kal yaquti bil hajar ya mutum ne an ba kan mutum ba shi kamar yaquti ne dutse mai tsada irin cikin duwatsu masu tsada yana ce mai yaquti kamar dangin su mun san mun san mun san zinare mun san gold mun san diamond da sauransu to akwai yaquti yaquti na kala kala akwai yaquti ahmar da sauransu to shi yaquti na cikin irin wannan duwatsunan wai shi ma dutse ne dutse dutse ne amma ka jira su dukan sai a ce duwatsu ne a cikin duwatsu ake ce musu amma shi ma dutse ne yake wannan da tsakuwa saboda haka shine ke cewa min a min anfusi min anfusihim anfasahum an aiko shi anfasahum yana mafi tsadan su shine nan cikin shi ke min amin anfusihim anfasahum nabiyun yake cewa ai a alahum wa ashrafahum shine mafi dokakan su shine mafi darajar su mutanen wa'annan mutanen urban daidai ne sun kasance larabawa ne wa hujman da bai bayi da wannan ba laraba ba dukan su ma yi sallallahu ya fi su daraja da daukaka wa azkahum mahtidan kuma ya fi su tsarkin tsarkin asali wa halal da wannan mu shebara muke cewa yake cewa awwalu khalqillahi nuru nabiyina wa halal li aslaka islam shi farkon halittan Allah shine hasken annabinmu wahalla ya sabko kuma wahala li aslabil ladina kadaslamu ya sabko cikin tsatso tsatso tsatso na wa'anda suka ba da gaskiya wanda suka yi suka suka suka musulunta babu wanda ba musulmi cikin kakannin annabi sallallahu alaihi wasallam har zuwa annabi adam wannan dama yana cikin raba gardaman da shehu ke yi cikin baitocin da yawa sai a samu a cikin kama ana wani suna ce a'a wannan abin haka ne ko ba haka bane shi sai kawo wani kauli guda ɗaya wanda ke kaulan fasilan mai raba gaskiya da ƙarya kamar da ake cewa a wai shatulam ya ga Allah bai ga Allah ba sai ce ra'a rabbahu haqqan bi ayni wa suratin wa kullu wa kullu fi hadha wa ra'a wa ra'i to kamar irin wannan ne shi ma aki sallallahu alaihi wasallam shi ma da shi shi mai malam alqadi yake cewa azkahum hasidan shine mafi tsarkin asali a cikin su baki daya wa manman da kuma karuwa mana karuwa daga numu ne masdari ne mimi daga numu a mutum yakan alfahari da abu biyu wani yana alfahari da kansa ni kaza ne ni ina da kaza ina da kaza na cancanta wanda in dai ana alfahari da kaza in kuɗi na yake bukata ni ina da kuɗi masu yawa to kenan zan iya ɗaya kaina cikin ana in ana in kuɗi yake bukata to wannan mutum da kanshi kenan ko mutum zai alfahari da kakannin shi da asalin shi to wajen asali shine azkahum yayi kowa tsarkin asali saboda wani ma khalata asluhu sifahun kamar wanda wasu masu yara suke cewa ba ta samu ko da ma wawanci ko abin da shahi batanci ya game da ko mahaifansa daga daga har zuwa annabi adam ba wannan ya cancanci alfahari wajen asali to sannan a karan kanshi shi islamiyun ne bayan wasu ce akwai isauna ce ma islamiyun akwai islamiyun akwai islamiyun mai alfahari da ta kashi asalinsa akwai islamiyun mai alfahari da karan kanshi shi kanshi ya cancanci abin alfahari to shi a karan kanshi ma aki sallam babu wanda ke da wani abin da ake bukata wanda ya fi wanda ya fi nashi hasali ma kowa ma samu daga shi ne samu sallallahu alaihi wasallam wa arjahahum aqlan wa hilman kuma shine mafi rinjayen mutane baki daya hankali da juriya wa aufarahum ilman wa fahman shine mafi tarin ilimi imta a cikin su wa qawahum yaqinan wa azman kuma shine mafi karfin yaqini da azama da niyya a cikin su baki daya halittu wa shaddahum bihi mar'afatan wa ruhman kuma shine mafi tsananin tausayi gare su da jin kai zakahu ruhan wa jisman Allah ya tsarkake shi a ruhin shi wa jisman da jikinsa wa hashahu aiban wa wasman ya kiyaye shi daga wani aibi da laifi wa atahu hikmatan wa hukman Allah ya bashi hikima hukuman da kuma hukumci hukumci wa fataha bihi a'yunan umyan Allah ya bude idanu wanda suke rufafu da shi wa quluban ghulfan ya daga zukata wanda suke rufafu da shi wa adhanan summan haka nan ya daga kuraman kunnuwa kunnuwa wanda suke kurame rufafu da shi fa amana bihi wa azzarahu wa nasarahu man ja'ala Allahu lahu fi maghnabi sa'adati qisman man ja'ala Allahu lahu fi maghnami sa'adati kisman duk wanda Allah ya sanya mai wani kaso cikin ganima ta arzikin lahira to amana bi fa amana bi sai haka waye gari ya imani da shi wa azzarahu yana ganin girman sa wa nasarahu wa nasarahu kuma ya taimake shi wa kazzaba wa kazzaba bihi wa sarafa an ayati man man kataba Allahu alaihi shaqa'a hatman kuma duk wanda Allah ya rubuta mai siyata tabbat makawa ce mutum ya tsiyada to wanda Allah ya wajabta mai wannan kazzaba bihi shine wanda yake karyata karyata shi wasa dafa an ayati kuma ya kauda kai daga barin ayoyinsa wa man kana fi hadhihi ama shi ko wanda ya kasance a wannan duniya yana makaho ne daga barin ganin ayoyin Allah fa huwa fil akhirati ama to a lahira ma sai zashi makaho wannan duk da a gurguje muke akwai wata latifa wani malami cikin malaman saudiya sai game da malam shekul islam shekul islam shekul na shekul ibrahim ya sarrafa da allah ya bashi suratul badiha abin da rawar kita suratul badiha mutum ka tambaye shi yanzu amsa ta zo min wani abu ya zo kai tsaye ce maka ka sai maka za ce kaza wancan sun suna suna yaki da tawili wai kuna tawili me tawili ku ce kaza ba a ce mai kamar aqida ash'ariyya inda cikin Qur'ani hannu aka ce aka danganta shi ga Allah ko ko huska ko wani abin da kama da irin na na Adam to aqida ala shari'a ba a cewa hannun Allah sai a ce kudura Allah wallahi ko a ce zatin Allah to haka nan ko a ce kudura ko a ce zati a wani wuri in a hudi wannan su ko suna yin shi ne ba dan komi ba ba dan su kore ma Allah abin Allah abin da tabbatar maka shi ba saboda su kore tuntunin mara kyau ga mai ji na ka ce ma hannun Allah kana tsammanin hannun Allah na da hannu kai baka san wani hannu in ba irin wanda ka san irin naka ba to shi ko Allah komi na shi laisa ka misli shay'un ba abin da ya kama da shi in ji shi tabaraka ta'ala to shi malamin nan yana yakin dan mi za ku ce ya kudura kawai ku ce hannu dan mi za ku ce ya ba ku ce ya sai ku ce wani zaki ba ku ce ko ku ce fuska ai dan mi sai a kawai ba ba tawili ba a tawili wannan shine tawili ai in kuka ce in kuka ce hannu ku ce ku ce me kudura sai maulan shi ibrahim ce to a babu tawili gane ta a ba wani tawili ce to ai Allah tabaraka wa ta'ala ce shi musamman makawari sai Allah sai maulan shi ibrahim ce ai to Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man kana fi hadhihi ama don ne kasance a cikin wannan ma'ana duniya makaho wa fil akhirati amatu a lahira ma shi ma makaho ne yace a a ba haka ake ni ba tun ba haka ake ni bigen sai ka tawili sai dai qur'ani ne zahirin shi haka yace duk wanda ya kasance a nan duniya makaho ne to a lahira ma zai tashi yana makaho wannan magana kuma haka take ba ana nihin wanda yake yace su kenan a dole haka ne akwai akwai tawili wanda yake na anan duniya makaho ne daga barin gaskiya da bin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to ran tashin kiyama shi ma zai tashi yana makaho har ya ce hada rabbi lima hashartani amma wa kar kuntu wa kar kuntu basira kal kadare kunta an suka aisura fanajita wa kadalika yawma tunsa har zai ce to Allah ya aka katada ni ina makaho alhali ko a duniya ni ne gani ne haka nan a taska ayatuna ayoyin mu suka zo muka a taska ayatuna fanatita sai ka manta da ayoyin nan ga zalika da to haka nan yau kai ma za a manta da kai Allah ke shi sallallahu alaihi wa sallama Allah yayi mai tsira da aminci sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mai tsira da aminci latan tanmu talatin da zai ta aihawa yi ta ci gaba watun ma kuma a yi ta ƙarin lada a yi ta ƙarin sakamako ga mai salatin da wanda ya salatin nan wa ala ali wannan sai wannan salati ya tabbata a sa'alayansa wa sahabi da sahabbansa wa sallama Allah yi aminci taslima amincewa ma'ana kamar da muka faɗi muka ce wannan masani loga ne ta larabci wanda ya san loga shine zai tsara ma abu haka ya taɓa kai mamaki salati daman da Allah tabaraka ta'ala ya ce ya lazina inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhal ladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima an buɗe fage na tserereniya a wajen muminai ku yi ta salati kowa ya ta irin salatin da ya gwarzon salati ne gagarumin salatin da ba irinsa to irin wannan irin wannan ne irin wannan salati Allah ya ma annabi salati salatin da ya ta karuwa ya ta lillin kawai ya ta aihuwa kuma ba salatin kawai ya ta aihuwa ba haka nan ladan salatin ita ma ce ta karuwa ce ta aihuwa ce ta cike wata ta hawa amma bado bayan wannan salati da wannan muqaddima a ashraka Allahu qalbi wa qalbaka na ce muku wani ne ya tambaya ya rubuta min bayani bisa kan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka musamman haƙi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haƙoƙa na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shine sai ya fara da cewa ashraka Allahu qalbi wa qalbaka bi anwaril yaqin Allah ya haskaka zuciyata da taka da hasassake na yaqini wa latafa li wa laka bima latafa bi bima latafa bi awliyaihi almuttaqin allazina sharrafahumullahu bi nuzuli qudsihi kuma Allah yayi ludufi gare ni da gare ka da abin da ya ludufi da shi wa auliya da waliyansa wanda suke masu tsoron shi wa'anda Allah ya girmama su da abin tarban bako da shi in yanzu shi ne ake nuzul in mutum abin tarban bako na tsarkinsa ya tarbe su da su Allah ya ma ludufi ya ma ludufi kamar yadda ya ma waliyansa masu tsoronsa wa'anda su ne ya girmama su da abin tarbe na tsarki irin nasa. Wa hashahum da ya musu haka, wa hashahum miyar khalikati bi unsi, sai ya sa musu kewa daga halittu bi unsihi da ɗebe kewarsa. Ma'ana su waliyan Allah masu tsoron Allah, daɗin da suke ji in sun kaɗaita da Allah, shi in sun haɗu da bayan Allah kamar su suna cikin kewa ne shi mutum kewa kana kai kadai ba kowa wurinka an bar ka inda baka san kowa kowa bai san ka ba kana cikin damuwa ta kewa kana neman ka gamu da wanda ka sani ko mutane ku zauna ku zanta da su wannan kewa ta ka ta wanda damuwa ta ka ta yi to su bayan Allah waliyan Allah su suna wani cikin wannan hali na kadai taka babu kowa kusa da su daɗin da suke ji lokacin suke muraya ce ubangiji Allah kadai san ikon shi saboda ma haka har suke neman har sun mutu ma irin su sabitul banani suke neman Allah ya basu iko su rika sallah cikin kabarin su suka samu a wa awhashahum miyar khaliqati bi unsihi sai sa musu amma ya sa musu kewa daga daga halittu zama da halittu bi unsihi da da da da ɗebe kewansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah yake ce ma yake ce ma bilal arihna biha ya bilal kika ce mutane suna cikin mutane suna cikin arihna biha ya bilal zama da mutane zai cewa ba abin da yake sai zikirin sai isar da sakon Allah sai ba ba irin zama irin namu ba irin na mazaunin mu amma saboda tahiya ne za a yi munajatul ubangiji wannan zama da mutane zai mai shine kewan gara ɗaya mai kewa ka hutar da mu da ita sallah kenan ya ce bilal to wannan shine wa shugaban shugaban waliyan Allah shugaban masoya Allah shugaban masu Allah kenan wa khasahum sannan su wannan waliyan Allah da masoya masu Allah wa khasahum Allah ya kebance su min ma'rifatihi daga sanin sa wa mushahadati ajaibi malakuti da gani ababan mamaki na gaman mulkin sa malakutu cikakken mulki yake ce mai malakutu koko malakutu duk abin da yake daga sama ta daya har zuwa sama ta bakwai ake ce mai malakutu lokaci abinda duka ido bai biskashi bai bai sunsunuwa da hanci bai ganuwa da ido bai ɗanɗanuwa da baki ya shiga malakutu ke to Allah ya girmama su ya keɓanta su da sanin min ma'rifatihi da sanin shi kuma da mushahan nan ababen mamaki na malakutin shi wa athara qudratihi da guraben kudrasa bima mala'a qulubahum da abinda Allah ya cika zukatansu ya cika suka zukatansu habratan da farin ciki da shi wannan abu wa wallaha qulahum fi azamatihi hayratan sannan ya dimautar da hankulansu fi azamatihi a cikin ganin girman sa hayratan dimautawa faj'alu hammahum bi wahidan sai suka sanya damuwarsu da Allah ta zama damuwa ce guda ɗaya tak walam yarau fi darai ne gairahu mushahadan sai suka wayi gari ba su taba gani ba cikin duniyar lahira wani abin duba gaira kuma bayansa ba su ga wani abin kallo ba kuma bayansa fahum bi mushahadati jamalihi wa jalalihi yatana'amuna sai suka ga wayi gari eh, yatana'amuna suna jin daɗi da mushahada da ganin jamalarsa da jalalarsa da abin da ya zo mai daɗi da marar daɗi ba shi suke kallo ba wanda ya kawo abin suke gani mai daɗin sai su ji daɗin shi marar daɗin shi marar daɗin ma su ji daɗin shi saboda ba masoyin su ya zo me yake cewa la ta ta'alla min idza ra'aita idza tadkhul a inda yake cewa dai a inda yake cewa biman an'ama ina la tafrahan bi an umin unimta biman an'ama ina alqabta duka yake duka in ka kakkai farin ciki da wa'ansu nimomi da aka jiyar da kai su wannan daɗin su kai ji daɗi biman an'ama da wanda ya ni'imtar da kai kin in an ka hankali ba yana karsa eh ba ni'iman ba kalli wanda ya ni'ima saboda haka su da suka zurfi cikin sanin Allah da mai daɗi da mara daɗi duk abin daɗi ne saboda sun zo ne ga wurin masoyin su Allah wa baina athari qudratihi wa jabi azmatihi yataraddaduna sai suka waye gari kuma tsakanin guraben kudurarsa da ababen mamaki na girmansa ya tarar da nuna suna kai kawo wa wilin kidayi ilaihi kuma da yankewa zuwa gare shi sun bar kowa sun nufe shi wata hukulu alaihi da kuma dogaro a gare shi ya ta'azza samun izza suke suke girma wanda ya sai waye gari cikin su akan samu wani da yawa za ka zo kai kana so ka musu guninta ka biya musu bukata duk abin da suke da baki da ba sa bukatan komai naka wa'anda suka samu irin wannan gurin Allah ba abin da suke bukata a wurin kai dai inda ka hankali ma da kai kai ka haɗu naka bukatun naka su roƙa ma Allah ya bashi da su ne wannan wa bilin kita ilai wa tawakkulu alaihi ya ta'azzar suna lahitina bi sadiqi qawlihi qulillahu thumma zarhum fi khawdihim yal'abun suna masu faɗi faɗa da harshen su da halin su da zuciyarsu da mafi gaskiya gaskiyar faɗansa Allah maluki sarki da ya ce kulillahu kawai ka faɗi Allah sun mazarhum sannan ka bar su fi khawdihim cikin kutse kutsen su yal abu ne su zawa sun fa innaka karrarta alayya su'ala yace ma wanda ya roke shi nan ya mai tahi wanda ya tara abin abin da tambaye ne yace fa innaka karrarta alayya su'ala lalle ka maimaita tambaya roko a gare ni fi majmu'in cikin wani abin tarawa ya tadammanu ta'rifa bi kadarin Mustafa alaihi salatu wasalam wanda ya taro san da kadari girman daraja na ma'aiki al-Mustafa abun zabi alaihi salatu wasalam sai da mutum Allah tabbata gare shi wa ma yajibu lahu min tawqirin wa ikrami da abin da ya wajaba gare shi min wa ya wajaba wato afsa ga mutane akan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam min tawqirin daga ganin girma wa ikramin da girmamawa wa ma hukumu man lam yuwaffi wajiba azimi zalikal qadar da kuma meye hukuncin wanda bai cika wajibin girman wannan wannan darajar ba a ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam au kasara koko meye hukuncin wanda ya takaita fi haqqi man sibihil jalili wanda ya takaita a cikin haƙƙin darajar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam man sibu darajarsa aljalili mai girma kula mata zufrin daidai da abin da ke faduwa ga akaiwa akaiwa wannan duka wannan kwaroron mai taurin nan na akaiwa duka shi akaiwa ake ce to amma wanda ake hidda me dan kadan kin na sama to a ce daidai da ana so an kankancin wanda ya tawaye abu a cikin haƙƙin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ko ya ya karanta daidai da abin da ake hiddawa ne abin da ke faduwa ne daga akaiwa shine kula mata zufri wa an ajma'a laka ma li aslafina wa immatina fi zalika min maqali kuma ka roka da in in tara ma in tara a gare ka abin da ke ga malama wanda suka riganye mu wa immatina da shugabannin fi zalika a cikin wannan in makali na daga fada wa ubay wa ubayyinahu bi tanzil suwari kuma in bayyana shi da sabkar da kamanni wa amsalin da kuma misali fa alam akramaka Allah a kai sani Allah ya karrama ka Allah ya girma ka annaka hammaltani min zalika amran imran ka sani cewa hammalta ni fi zalika min zalika ka dora mini daga wannan abin da ka tambaye ni amran wani lamari wanda yake imran mai girma wa arhatta ni shi ma nadabta ni ilayhi usran kuma ka kallafa mini usran wata abu wani abu mawuyaci wata irin wani abu wanda ke mawuyaci fi ma na dabta ni ilai cikin abin da ka umarce ni zuwa gare shi cikin abin da ka sun aikata ma wa arqaitani bima kallaftani murtaqan sa'ban kuma ka hawhawar da ni da abin da ka kallafa mini wani abin hawa wanda yake mawuyaci mana a kalbi ru'ban wannan abin da ka ka sa in yi ma ya cika zuciyata da tsoro fa innal kalama fi zalika shi magana a cikin wannan yastadi'i takdira usulin yana buƙatar zuwa a kaddara wani asali wa'ansu asalai ya kamata a sa asalin asalin kaza asalin kaza kaza ne wata harin sannan da harara da rubuta ko ɗaiɗaita fatalai fatalai ya kamata a yi sa wani fatali na kaza na kaza na kaza wal kashifa an gawamidi wa daqa'i an gawamida wa daqa'ita min ilmin min ilmi al sannan kuma yana buƙatuwa da a yaye ilmai masu zurhi masu zurhi da da gawami cikin da daqa'iq duk abubuwa ne masu gami wanda kana kallo har idan ka bi zuwa gare shi hakan da take shi ma abun da ke mai siri-siri wanda ganin shi ba dai da ido wannan mujarrada ba to wannan kenan abubuwa ne wanda suke nesa wanda suna bukata a zakulo su kuma sun yi nisa nisan gaske min ilimin haƙaƙi na daga ilimomi na haƙaƙi mimma yajibu lin nabi wa yudafu alai daga abin da ya wajaba a yi akan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wanda ya wajaba kuma a yudafu alai ake raba shi gare shi ne ya kamata a raba gare shi sallallahu alaihi wasallam au yamtani uku abin da ya haramta ma a raba shi gare shi au yujuz ko halitta alaihi a gare shi wa ma'rifatan nabiyya nabi war rasul kuma yana buƙatuwa duka ya sadi ne wannan abin yana buƙatuwa zuwa sanin annabin ma sallallahu alaihi wasallam ko ku sanin me ake cewa annabi sannan war rasuli ko ko da sanin me ake cewa manzo war risala ko me me ma manzanci wan nubuwa da da annabta wal mahabba da kuma soyayya wal khulla da badadintaka wa khasa'is hadhihi ad-darajati al-aliya da ababan da suke suke kebance wannan daraja wacce take madaukaciya eh wa hakuna tonan ne wa yace maha mahamahu fihun nan ne ke akwai wawayen dazuzzuka shihun mayar wata sosai taharufi na qata wanda alqata wani tsuntsu ne ake ce ma ɗaya da ana ce mai alƙatatu zai shi ne ƙata ko ƙatawat ko ƙatiyat ake ce mai yana kama da hafjiya ko tantabara an ce ana samun shi tsuntsu ne tsuntsu ne a sahara ko ake samun shi wannan tsuntsun ana buga misali da shi wajen shirya shirya da rashin bacewa da kuma tauri shine mace ka misali shi ke cewa ya kawo amma ya waɗi beti ne na na na na na majnun lela da yake cewa asir bal qata hal man tsiru janahu da alli ila man qad hawaitu atiru shi da yake shi kullun yana cikin tawallu yana cikin damuwa da masoyi shi lela ya ga tsayin tarin su suna wuce yake ta yake kiran su ke cewa su ko shu ko suke suna wuce yace wai asir bal qata taron wa'annan tsuwa mun zama da wasu mutane a muna muna fasara diwani a tawa an suka ce akwai akwai ɗan tawa akwai ɗan ɗan da magana wani suka ce burburwa ake ce mata da hausa wani suka ce furkurwa to san ba mu dai ni nake ba da ainihin su su ne an yi sanin shi a sahara shi wannan shi ne kamannin shi shi ne shi wannan shi ibrahim da shi majum ne kisa wai halaman yu'iru janahu cikin ku akwai wanda zai ara mini hukuke hukuken shi la'alli ila man qad hawaitu atiru ko na samu in tashi in tashi ni ma in je zuwa wajen wanda nake so to su in dai sauri ne da kuma shiriwa shiriya ba su bacewa da su ake buga misali a wani malam yake masanin luga yake yake ba da labari ce yanda suke su suna tahiya tahiya ta kwana goma suke yi wadda